وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أكبر بيغة جماد الآخر shekara ta 1445 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha shi daga watan biyu ga watan sha biyu shekara ta 2023 miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabu sala a cikin babu salatul kusuf hadisi mai lamba ta 147 muka tsaya za mu tashi hadisi mai lamba ta 148 darasi na 48 za mu tashi mala yake ana aisha radiyallahu anha an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda annaha qalat lalle nana aisha tace khasafati shamsu ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam rana ta yi kusufi zamanin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wato yadda muke faɗa rana ta yi rashin lafiya zamanin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa salla rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bin nas sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi wa mutane sallah fa adala alqiyama ya tsawaita tsaiwar shine misalin da muka bayar liman ya ja fatiha ya karanta bakara gaba daya ko kuma kul huwallahu gwargwadon wato 200 ko 250 a tsaye ثم ركع bayan annabi alaihi salatu wassalam yayi doguwar dogon karatu sai ruku'i fa dala ruku'a ruku'in ma ya tsawaita shine muka bada misali idan an yi minti 25 a tsaye to a ruku'i ayi minti 20 to sai yake um thumma qama bayan annabi yayi ruku'i na farko sai ya miƙe fa dala al-qiyama sannan ya tsawaita wannan wato tsayawar ta biyu wa huwa duna al-qiyam al-awwal sai dai bai kai tsayawa ta farko ba shine muka ce idan an biya bakara a a a tsayawa farko tsayawa ta biyu sai a karanta ali imran idan kuma ba wannan bane an biya qul huwallahu 200 to a tsayawa ta biyu sai a karanta qul huwallahu 150 to shi ne ya gaya mana cewa sun maraka a ɗaiwa ta farkon nan sai ya tafi ruku'i na biyu fa dalar ruku'a sannan ya tsawaita ruku'i wa huwa duna ruku'il awwal shi ma ruku'in farko bai kai ruku'i na biyu ba a wato a raka a farko din thumma sajada bayan annabi alaihi salatu wassalam yayi wato raka'a ɗaya mai ruku'i biyu sai tafi sujjada fa qala sujuda sujjada ma da aka je ba tasbihi uku akai ba ko biyar ko bakwai kamar yadda hadisi Abu Dawud yake nunawa cewa mafi karancin abinda mutum zai biya a ruku'a tasbihi ruku'i ko sujjada yayi guda uku sai dai idan liman yake bi yana yin ruku'i liman ya dago ko ɗaya yayi ba komai amma idan kai kadai kake sallah ana so minimum abin da zaka biya ya zama tasbihi uku subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim uku kada ya gaza haka idan kaga ya gaza haka to liman kake bi kana yin ruku'i ya dago kai guda ɗaya ya dago wannan ba komai to sai ce ba sai ka tsaya kuma kamar yadda wasu suke yi ka tsaya sai ka gama ba dan za ga wani an tsago shi kuma yana tsugunne musamman a sujjada ko kuma limaman nan da suke sujjadar karshe kaga an tsawaita ta ka san wani lokacin za ga wani abun wani ya dogara da wani abu yana yi ko da a ce ba authentic hadisi ya samu ba amma fa shi sujjadar da ake tsawaitawa a raka a karshe sujjadar karshe ko hadisi da idi babu kawai ganin dama ne na mutane kawai wani ne ya kamata a yi kawai kuma ake bin sa haka ka san akwai abin da zaka ga akwai hadisi ma bai inganta ba wani yana amfani da shi to ita sujjarar nan ta ƙarshe ko hadisi ko maudu'i babu ko maudu'i babu wanda ya ce wannan fabricated hadith ne da ya zo yake ka tsawaita sujjarar ƙarshe ko shi babu amma kuma za ga dewa wasu sun ɗauka bin Allah ne zai ga mutum ya zo a raka a ƙarfi sujjada ƙarfi ya daɗe kuma ba wanda ya sai ai daɗewa zaya ta farko ake daɗewa ta bi ta biyu kar ta kai ta tsawo ta uku kar ta kai ta biyu haka ake sallah kana yi ne kana ƙara samun sauƙi amma ba ana yi ana ƙara tsawalawa ba ku ga wannan sallah ba ma yadda aka yi ruku'in farko ya fi tsawo na biyu kuma bai kai shi ba domin kana ci gaba ne chemical energy ɗinka na raguwa baka ma gane me nake ba kenan yawwa kai ali imran can bakara kai kaga bakara izu biyar ne ba kaɗan nan da ka zo kai ali imran izu no ne shine maganar da nake ba ma wai zancen fatiha ko a'a can bakara kai kaga sai kin da yawa yawwa to wannan shine to sai yace thumma sajada fa aqala sujuda ya tsawaita sujjada ita ma sai yace thumma fa'ala fi rak'ati al-ukhra mithla ma fa'ala fi rak'ati al-ula to yadda kai raka'an nan ta farko sai annabi alayhi salatu wasalam ya aiwatar da irin abin da ya a raka'a farko raka'a ta biyu ma da yazo sai haka dama an za a koyar da sallah in aka koyar da raka'a farko ya isa ai za a gane shi a ce to sauran raka'o'in ma haka za ka yi gurin da za a yi ragi a yi ragi an gane shi yasa idan ka kalli diramar wasu 'yan malaman da suke ta yi musamman in social media da za a zuwa ce ma wani ya zo ce misali kamar masu tattaunawa akan kadilu da kabulin nan in ka kalla an dai mutum ɗalibin ilimi ne zai gane cewa kawai dai chemical energy ne musu yawa domin wanda ya zo ya ce annabi baya kabdu a sallah kaga ya wahal da kansa domin wahalar shi ne babu wani hadisi guda ɗaya da ya taɓa zuwa ya ma bayani akan cewa ga yadda sallah annabi take gaba ɗaya sai ka haɗu hadisan duka hadisan shi sa malam albani yayi sifatu salatin nabi domin akwai hadisi abu humaydi da sa'i da kace annabi bai dora hannu a kirji ba ai ba fatiha a hadisin kwata kwata ba ma fatiha to ya zaka yi da wannan sai ka dauko wasu hadisan domin annabi ya ce ma la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab kawai da ka tafi akan zuwan in mutum ya sallar sa haka tayi amma kuma ba haka annabi yake sallah wannan shine kawai amma in ya sallah haka tayi tayi sai dai bai kai wanda ya koyi da annabi lada ba shine bambancin kawai amma wani lokacin za ga ka san wato in abu mun daɗi yau mutum yawa sai ya ce Allah ya kashe shi ne kawai amma inda matsaloli ai ba ka tsaya wannan ba matsalolin ya kamata ka je ka maganta kawai ya fi sauki to shi ne yace to raka ta biyu ma haka za a irin yadda aka yi a ta farko sun man sarafa sannan annabi alaihi salatu wasalam ya biyo wa qad tajallati shamsu a lokacin rana ta yayi ta warke daga wannan rashin lafiyar da take yi fa khadaban nasa annabi sai wa mutane hudu ba fa hamidallah ya gode wa Allah yaya hudubatul haja innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu shine fa hamidallah wa asna alayhi ya ba Allah ai da man kace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah yake da kai hamadani abdi bawana ya ya gode mu الرحمن الرحيم في الله يتي أثناء علي عبدي باوانا يا يديني مالك يوم الدين في الله يتي مجدني عبدي باوانا يا كمبماني saboda haka nan ya gode wa Allah madaukakin sarki kuma ya yabe shi sun makala sannan sai yace kaga na faɗa kudubatul haja sai yace inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah da rana da wata ayoyi ne guda biyu daga ayoyin Allah domin ayoyin Allah suna da yawa min hallailu wan naharu wa shamsu wal qamaru ko yace arifu rabbi bi alamatin kathiratin ina sanin ubangiji na da alamomi masu yawa yace min hallailu wan naharu daga cikin sa akwai dare da yini inna fi ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab la ayatin li ulil albab inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari wal ko sai ce wal fulki lati tajri fil bahri duk ayoyi ne da jirgin ruwa da kake gani kai ba haka ba kai kanka wa fi anfusikum afala tubsirun kai ma aya ce saboda haka duka ayoyi ne wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun kowane abu da zaka gani aya ce alama domin aya abin da ake nufi da shi alama qala rabbi ja'alni aya ya ubangiji sanya mun alama mun faɗa zatin da ya shuɗe da annabi zakariya ya ji kuma an yi alƙawarin yanzu za a samu dan sai ya ce to me alama domin ya san ya tsufa matarsa ta shiga menopause ba ta haihuwa kwata-kwata sai Allah ya ce ayatuka Allah tukalliman nasa talata layalin ayar alamar shi ne za ka ka kasa magana ka zama bibi na temporary sai dai kai ta nuni duk wanda zai ba magana ba ko ka motsa bakin ba sauti ba zai fita ba shine alama to shine aya to a sanya mun sai ce rana da wata ayoyi ne daga ayoyin ubangiji madaukakin sarki ba sa yi ba sa yi cewa ba sa yi lafiya saboda wani wato ya mutu
an gane ko ba ta rashin lafiya don wani ya mutu domin daidai lokacin kamar yadda muka faɗa satin da ya shuɗe cewa wannan bai wadda aka ba annabi alaihi salatu wasallam wanda mukauci ya ba wa mariyatul qibtiyya ta haifa wa ɗa ibrahim al-mu'azzab ta daka ce ta annabi alaihi salatu wasallam to sai ranar watan ta shida sai Allah ya ɗauki ransa ana ganin rana ta kitse a ranar sai aka yi ta yanawa ai saboda ɗan annabi ya mutu to shi ne annabi ya ji wannan labarin ana ta yaɗawa cewa saboda ɗansa ya mutu rana ta yi kitsewa wani abu ya faru babba a itikadin yan jahiliya shi ne jiran da kaga rana ta kitse to wani babban al'amari ya faru to sai annabi ya hau kan minbari yayi wa Allah godiya yayi kudubatul haja yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah ku sani cewa da rana da wata ayoyi ne na samuwar Allah cewa akwai Allah alamomi ne da yake nuna akwai Allah la yuktabani li mawti ahadin hajrati ba ta cewa dan wani sai kawo bin nakira wani kaga dan annabi ba an kore kirjiwar rana ko wata saboda mutuwar sa ballantana wato wani a yanzu ƴaƴan annaba wanda sun fi kowa wato kowanne irin ƴaƴa tsima idan sun bi Allah madaukakin sarki to kaga su ma sai Allah madauka ma annabi yace ba a samun kirjewa saboda wato wani ya mutu a cikin limauti ahadin da mutuwar wani wala ni hayati ko dan saboda rayuwarsa dan wani yana ya rayu ko ya mutu rana ba ta kishiya a ce ai wani aka haifa shi ne hayati ai matar wani annabi ke ta haihu yau shi ta rana sai annabi yace rana ba ta haka ko wata fa idza ra'aytum zalik da zarar kun ga rana ta kishe ko ta rashin lafiya ko wata fada'u Allah da umarni sai annabi yace ku tafi ku roki Allah wa kabbiru ku koma ku ta girmama Allah kuna kabbara wa sallu ku tafi ku sallah wa tasaddaqu sannan ku sadaka wannan shine abin da aka yi umarni shi yasa dama wanda ba zai yi sallah ba a lokacin musamman mata da suke al'ada ko wanda ba zai yi samu damar yin sallah ba ana so ya yawan istighfari da addu'o'i da sadaka taimakawa mabukata yana ci abubuwan da yake sa Allah ya janye wannan halin da ake ciki na rashin lafiyar rana ko wata da shi ne malai yake gaya mana anan yake wato summa kala sannan sai yake ya ummata muhammadi annabi ya kalli sahabba yake ya ku al'ummar annabi muhammad al'ummar ta kenan wallahi na rantsa da Allah ma min ahadin abyaru min Allah babu wani daya da ya fi Allah kishi wani irin kishi shine an yaji abduhu fiye da ya ga bawan da ya halitta da kansa yana zina Allah yana kishi ya ga kana zina shi ta ita zina bude kofar talauci ne in kana da damuwa mutum yana zo da damuwa da tashin hankali da talauci duk kudin da yake samu ya ga baya samun nutsuwa to ya fara zina saboda mugun ciwo ne wallahi in dai mutum ya fara zina za ga duk yadda yake samun kuɗi ko to bai da nutsuwa bai da nutsuwa saboda ita kishirwa ce da ba a ƙoshi mutum ne ne zai ta kishirwa na damun sa ba zai taɓa ƙoshi ba saboda ko da yaushe ba ruwan ake baki ba jini ake baki yana sha to haka ba zina ce baya koshi san za ga matarsa ta gida ta fi wanda yake nema kyau ta fi ta komai amma saboda kayan kwaɗayi ya fi daɗi sai ga kawai kazamai ne suke ba shi oda a waje suke ba shi command kazamai wanda idan jerowa aka yi da matarsa da wannan din wallahi ko jera ne ita wata ita ce ba amma za ka ga ita yake biyayya kuma yana gudguna wa matarsa gida illar mazinaci kenan illan kenan an fahimta da kyau ko da saboda haka wannan shi ne bai taba koki ba saboda ba halaliya ba ce abin da yake na halal da shi ake ko to annaba da Allah madaukakin sarki yana kishin ya ga bawansa yana jira shi da lokacin da aka yi hijira daga Makka zuwa Madina ai sharadi ɗaya annabi alaihi salatu wa salam wato sharadi annabi ya rika kafa wa mata duk matan da ta zo sai Allah ya saukar da aya cewa duk matan da suka zo to a ba su sharadi sharadi shine su yi wa annabi alaihi salatu wa salam alƙawari akan wasu abubuwa ya ayyuha annabi idza ja'aka almu'minatu muhajiratin famtahiruhunna ko ya ayyuhan ladina amanu wanda famtahinuhunna ya ku wannan da ba da gaskiya da Allah idan mu'minai mata suka zo muku suna ba shi hijira sai Allah yake famtahinuhunna to ku gwada duk matan da ka zo daga Makka ta dawo Madina to a gwada ta shine ba da mai Abdullahi da ba yake gwajin shine za a zo a ce taranti sai rantsuwa da Allah akan cewa wannan hijira ta yi ta tsakani da Allah ko ba wani abu da zina da ta dole wasu da ta ba nan bane ayar karshe ita ce ta biyu karshe ita ce gwaje ya ayyuha annabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a ya kai wannan annabi duk mu'minan da ta zo ma mace to za ta yi ma mu baya ne alƙawarin da za ta yi shine na farko sai mu baya akan ba za ta yi wa Allah shirka ba yanzu da ta zo za a karɓe ta amma ta yadda ba za ta yi shirka ba wala ya shirkina abu na biyu ba za ta yi sata ba sata mun faɗi wannan misalin shi ne ɗaukan kayan mutum ɗanye ta bayar bai sani ba shi ne sata idan ya ba da dama amma in bai sani ba aka bayar duk tausayin wanda kika ji kika ba sunan ki barauniya saboda haka bai halatta ba an gane ko wala ya jini da ba za ta yi zina ba shi ne mahallin shayi ana zuwa wannan gabar har da hindu a lokacin hindu bata musulunta ba ta zo tana cikin tawakkal ba ta sai tace a wata jinin aurati ya rasulullah yanzu ɗaya tana zina su a gurin su ɗaya ba ta zina ko su kafara sun kinga mace na zina to bai wace ta tambaya ya rasulullah yanzu ɗaya tana zina mamaki take yi a ce an ba su sharadin kasi zina ai ku zina ku su ba za yi inda ya ce ke sai baiwa su ne za ka suna ta tuta a jahiliya a kofar gida kawai in ka zo ba sai ka yi sallama ba alama ta cewa wannan gidajen gidan daduro ne mamaki take sannan na uku na hudu ce wala ya kulla aulada hulla ba ya kace ƴaƴansu ba mace ta dauki ciki ko da na halal ne ya kai matsayin kwana 120 ta zubar a je a zuba da shi ba da fatawar likita da malamai ba kan wani ceto rayuwar ta misali in ba da wannan ba aka zubar to an yi kisan kai wala ya dina da dotani yamtari na hu baina aidihim wa arjulihim sannan sharadi na biyar annabi yace Allah yace a gaya musu cewa ba za su zo kira ba wanda za su kirkira tsakanin hannu da kafa a yanzu a zamanance shi ne yadda mace za ta yi making arrangement ko akwai arrangement tsakaninta da wani sai kai magana ce ba wai cosmet ne ba fa cosmet ba ma wai cosmet kawai ka zo ka tare da kato a gidan ko cosmet wani ya taba gaya mana wannan cewa lokacin da yake sabon aure yace na sha mamakin wannan kirtin lokacin da zai zo yace wallahi wani lokacin ga ta amarya mamakin da dai mun yi aiki da shi kawai wata nan an zo sabon aure sai na ganci ni aka zo muka zo gurin aiki ba na cin abinci a gurin na kai magana zan ce na koyi na ce za ta abinci kawai sai na ga yana ci sosai kuma sabon aure sai nake ta kallon sa ina mamaki bai kamata sabon aure ya rika cin abinci har karfe ɗaya a waje bai kamata ka ci abinci ba domin amma mai maiko a gida sai dai in bai kira ka ɗauko a ba indomi ba saboda haka kawai sai da ya galla ta kallon da sai yake ce mun ne zo ni da shi sai yake ce mun na kana ta kallon sai nake ai mamaki ka ne sabon aure ka zo kana ce to shi ne sai yake ga ni na lura yana cikin damuwa sai ce wallahi ba ta yi mara abin ki me yasa ce auren dole aka yi ma ki ai sai fara ga mu yace akwai ran da ka a wannan yanayi yake zai siyo kayan miya ya kai yake ma akwai ran da ya je da wani kato a gidan kawai a zaune sai yayi magana wai da ce masa wai wai ba zai fika ma da shi ne ai wannan da shi ya fito wai wai continent din sai yace yace mun ba da yake wallahi ni ba ta ba da abu zan je in ka kayan miya sai dai in je in fara da baki na koma daga aiki yace amma na je na tarar shi sai ma abin ta hadda kifi nake da kudin naka yake nake to me kai ma kyale ni dai ai sai ne kamata ya kai ya shi ko na yi ko da Allah ko da abin da zai yi Ada kiji kuma a gefen garin da yana zaune don rashin mutunci wallahi da ji amma auren da ya je na ji ko da ji ne lalace gaba daya gaba ɗaya lalace to saboda haka irin irin irin irin wayannan abubuwan da zaka gani zaka sha mamaki to shi za a ce faɗa cewa wanda mai aure da Allah yake faɗa yanzu zaka gane ayar jalla cewa mace mai aure idan ba ta son zaman lafiya a cikin gida ta ta fi sauƙi domin idan ta je ta yi zina ba za ta gane ba ko kai saka kore ɗan ba shi za ku za ku ji shawarar da na bayar a kazira a masallacin mu zai ku tudin jaman sai nake gaya mata ta cewa in mace ta ce wata ta da karka kake karbu da ita ba ita ta ai wace wai sai ka ce wai addu'a ake wata irin addu'a ka zo tsaban naci ka ce wai addu'a kake ba ta yin kawai rabu da ita ka nemi wata saboda mace tana son ka ba aka samu matsala matsala ake samu wallan tana ba ta dama ba kai take so ba baban ta yanzu ta bi to wannan soyayyar first love da suke faɗa za ka sha mamaki ba ka tattu da ba a kuli lahu Allah in ka auro matar da take son wani za ka sha mamaki in dai wani take so ka kura ko da iyayen ta suna son ka ka rabu da ita to saboda haka ga Allah ya ce wala ya atina bi budani yabtadina bayna aydihinna wa arjulihinna saboda idan tana so za ta zauna a gida amma ba kai ne wanda take jin daɗin rayuwa da shi wanda wannan da take so na waje shi ke nan zance ya baki kuma idan ka zo ba yadda za ka kore ɗa domin alwaladu lil firash shi dai ku li'ani in ka ka kore ɗa to li'ani za a domin ba takkace an ɗaura aure an sha fafajiya an biya sadaki ba kai sai duk ɗan da ta haifa a gidan nan naka ne shi za muke gaya wa maza kar ka auri matar da kake zargi kake zargin ka ka san me zai kore ma wannan in dai ba ka so mutum ma ta rika zargin ka ko to kar ka sha mun su matasa sun san me nake ne yawa a ka suna ta sun fiyar da kai yawa in ka gane cewa mutumin banza ne kai kina waje to duk ran da kai dare shi za ka shaƙe ka cewa abin da kake yi da yanzu shi ka je waje kai duk wani mawaɗin tuwa to sai su in ka tafi kai dare zai ka ɗauka to yau wa'azi ne yayi wa'azi shi ne kawai a business ɗinka ne ya rike ka har yanzu a ofis yake amma Allah in ba haka ba ko ko dan malam waye ka yi kana da wannan matsala Allah zargin ka za ta rike kuma kai ma ka san kai ka buɗe kofa an fahimta ai suna gane yaro language din suna fahimta kai ne baka fahimta dan kai ne da jani amma su suna gane language ko ba kwa ganewa to suna ganewa saboda haka wannan shine ka toje kofar tuhumar toje da in ka toje ta sai ka zauna lafiya kai ta addu'a kuma amma in ba haka ba kana cikin matsala gaskiya kana cikin matsala Allah ya kiyaye to shine yace wato kaga na karshe annabi Allah yace wala ya asina ka fi ma'ruf kada su saba ma cikin abin da yake ma'rufi sanan ne na shari'a annabi ya ce kara ya karin gaji ya ce kara ya gyara wujiriya ya ce duka wani abubuwan da ya faɗa misali bi hannu to kada a saba wa annabi a kansu to sai annabi ya ce Allah ya ce idan suka yi ma mubaya suka yi da wannan mubaya a hunna to kai musu mubaya wattaghfir lahum Allah ka nema musu gafarar Allah kuma inna Allah ghafurur rahim to daga nan sai annabi ya ce to na yi dama kuma mubayar mata da annabi alaihi salatu wasalam ba ta dora hannunsu akan nata sai dai kawai ya magana da baki amma maza ne hannuwa ke dora akan nata kamar da aka yi a bayatu ridwan to kun ga Allah yana da kishi ya ga bawan da ya halitta shi ya halitta ka kuma kana zina baya so au ta jiya a mata ko ya kai bai wata mace tana zina Allah baya so yana da kishin wannan annabi ya gaya wa al'ummarsa sai yace ya ummata Muhammad ya ku al'ummar kun je da yake kiran mu ba kamar kalma za ga akwai lallashi kanta a ciki lallashi cewa ya ku al'umma ya yadda al'ummar ta ce kar ku sake ku yi kaza domin yadda Allah baya so kowa ya shiga wuta a bayi haka annabi baya so ya ga al'ummar sa wuta baya so idan kana so ka gane yadda annabi yake son muku ka je ka karanta hadisin shafa'a shafa'atul uzma din nan anan za ka gane cewa lalle annabi ya kai makura wajen kauna al'ummar sa wallahi tallahi ya kai makura yana son mu matuƙa kuma baya so ya ga kowa a wuta shi sa saboda girmama shi saboda girmama shi Allah madaukakin sarki da kansa yake wa ma kana Allah yu'azibahum wa anta fihi Allah ya masa alƙawarin cewa to in dai kana cikin su ba zan azabtar da su ba shi ne alƙawarin da aka yi wa annabi in dai annabi na cikin al'ummar sa to Allah ya alƙawarin ba zai azabtar da su ba wa ma kana Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun sannan sai yace kuma bayan ka bar duniya ba in dai za su dora da yake istighfar to ba zan azabtar da su gaba ɗaya ba wannan alfarman muna da ita yanzu annabi baya nan to in dai za ka dora da istighfari za mu dora bi kai to za mu samu sassauci to shine ya kuma kira al'umma sai yake wallahi annabi yake na rantsa da Allah lau ka ko annabi bai rantsa ba ai mun san abin da yake faɗa gaskiya ne ne maza da annahu huwa sadiqul masduq domin shine mai gaskiya abin gaskatawa sai yake lau ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da na sani da annabi alaihi salatu wassalam la dhahiktum qalila da kun yi dariya kadan dariya ku kadan za ta zama sai annabi yake wala bakaitum kathira da kun yi kuka ne yawa kukan ku sai yafi dariya ku yawa mu kuma yanzu dariyar mu ta fi kukan mu yawa to annabi yake da kun san me na sani da kun yi dariya kadan kun yi kuka ne yawa وفي لفظ أو اللفظ يتي فاستكمل أربع ركعات النبي يتيكا ركوعي غدا هدو با ركعة هدو با ركوعي هدو وأربع سجدات لكما سجدة غدا هدو من جي ركوعي بي أقوى شركاء yace ma da yace me za mu koya a ƙarƙashin hadisin abubuwa da yawa na farko yana koyar da mu cewa ashe zamanin annabi an samu kusufi kicewar rana zamanin annabi alaihi salatu wasalam mun ji wannan sannan abu na biyu mun ji shara'antuwa cewa za a haɗu don a yi sallar kusufi abu na uku an shara'anta cewa za a yi doguwar sallah doguwar karatu za a yi sannan za a yi doguwar rukuni sujjada ma za a tsawaita ta sannan abu na hudu shine wato za a yi yin sallar ne za a ja doguwa har sai an ji cewa yanzu rana ta fara yayewa ko kuma idan an idar da sallar don ba a maimaitawa sai a dora da istighfari da sadaka da tausayawa na ƙasa sannan an jar'anta yin kuɗuba bayan rana ta yayi an gane bayan an yi sallar kai za a yi huɗuba idan rana ta riga ta yayi sai a taƙaita wajen yin huɗuba ko da kalmomi biyu ne ko uku a faɗa haka kawai a tsaya sannan mun ji cewa ashe rana da wata ayoyi ne daga ayoyin Allah madaukakin sarki me Allah yake yi da su yana ne tsoratar da bayi da su shi za aka ce ko an taɓa yi kifewar rana a garin ko ba a taɓa yi ba alkiyama ta zo to za a yi fa idza bariqa albasar wa qasafa alqamar wa jami'a shamsu hada su ma za a yi ranar يقول الإنسان يومئذ أين المفر إذا الشمس كورت saboda haka rana za ta yi kitse a wannan lokacin wai zan nujumun kadar sannan an tabbatar wa Allah madaukakin sarki gaira a ji Allah yana kifi shi za abin da ake faɗa ka san dai za a ce wance mace musamman a mata wance ai kifi ne da ita to ba irin kifin dan adam bane kifi ne da ya dace da sifar Allah kamar da Imam Malik yake cewa mai ruha kama ja'at cewa duk sifofin da aka ba Allah madaukakin sarki ka gudanar da su kamar yadda suka zo har ka gudanar da su kamar yadda zuciyarka za ta gaya ba an bayyana da kyau ko yauwa sannan Allah yana kishi ne duk lokacin da aka keta ba albarma Allah ya ce ai sallah kaki to yana kishin wannan duk abin da Allah yake a yi kake ta to Allah yana kishin wannan sannan sai malai yake um fa'ida ta gaba shi ne yana bayani akan yalwar ilimin annabi alaihi salatu wasalam da yadda ya san ubangijinsa da yadda annabi yake jin tsoron Allahnsa sannan hadisin yana mana magana akan tsoratarwa dangane da rabkana da wata da shagaltuwa da duniya domin irin wannan abin da yake sa a yi girgizar ƙasa ko tsunami mutane ne suka shagala ake zuwa dan dawo da su ko yaya cewa lallai wato su farka shi yake sa ya wannan ya tabbata sannan abin da ake bukata shine a koma a fuskanci Allah madaukakin sarki domin Allah ya yayi hadisi ya nuna mana irin yadda annabi yake da kankan da kai kaga cewa ya ummata muhammad wannan kalmar kawai ta nuna cewa annabi yana da kankan da kai bai faɗi wasu kalmomin daban ba sannan ya halatta a je mutum ya rantse lokacin da ake da bukatar rantsuwa ko da ba a nemi ya rantse ba domin annabi yake wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la wa la bakaytum katira kaga ba a nemi ya rantse ba ko bai rantse ba mun yadda amma ya rantse to dan karfafa wani abu kana iya yin rantsuwa sannan hadisi yana tsoratar da mu sako yana tsoratar da mu kada dariyar ka ta yawa kamar yadda wasu ke kawai shiri ne wai mu kakata a tsarin musulunci ba ba a san irin wannan domin shagaltar da kai zai sannan an ana kwaɗaitar da kai dangane da yin kuka musamman kuka na tsoron Allah yanzu kana yin kuka ne don tsoron Allah maɗaukakin sarki shi za a cikin mutum bakwai da annabi ya faɗa cewa za su shiga karkashin inuwa al'arji ranar da babu wata inuwa ce wannan inuwa ɗaya daga ciki shine wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu annabi yake da mutumin da ba kowa shi kai da daddare ya ambaci Allah ya tuno girman Allah ya rika zubar da hawaye to yana cikin mutanen da za a zargi karkashin inuwa al'arshi ranar da ba wata inuwa sai ita saboda haka ana so ko baka baka kuka in ka tashi da daddare kai wa Allah kuka ana buƙatar wannan duk wanda baya iya matsayi idanun da shi wannan kukan to gaskiya bai sanya ake zuwa fadar Allah ba ba lokacin da budurwa ta gudu ta baka bane za ka yi kuka ba lokacin da aka raba ku da shi bane za ki sa ba nan ake kuka ba a gaban Allah ake shagwaba ai kuka idan kana da wannan ɗabi'ar to za ga Allah yana wato shiga lamuranka ko ya ce zuwa ka kirkiro shi wa in lam tamshi fatabaka wato ku kirkiro kuka idan bai zo ba نعم حديث نجبا عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه an karbo daga abi musa al-ashari sunansa abdullahi bin qais mun yi tarjuma sa a baya shine wanda annabi ya ji yana ji alqur'ani da wace gari yazo yace laqad utita mijmara min mazamiri ali daud Allah ya baka zaƙin murya irin na annabi Dawud alaihi salam kuma annabi Dawud ne yana tazmini tsuntsaye ba tsayawa suke saurara kuma yana jin tazmini wa aulimna mantiqa tsayin saboda haka haka Allah ya bashi murya annabi Dawud alaihi salam in yana tazmini to shine annabi ya ga Abu Bakar al-Ashari wannan yace ya rasulullah kana ji ya ina karatu ne ke kwarai kuwa Allah ya baka zakin murji yace ya rasulullah da na san kana ji na la habbartu laka tahbira da na kuma rera ba dan ka ji dadin karatu shine ba lalle ka ce bayan kayi abu an yabe shi daga baya ko ka ji dadi bai taba ba aiki ba sai dai idan kayi abun dan ayaba asali amma sai bayan kayi aka yabo saboda wannan dalilin hakali sai daga baya aka gaya ba amma idan ba possibly dan wannan kai mun yi bayani sai akan niyya a farko farkon littafin to shi ne Abu Musa al-Ashari Allah ya kara masa yadda kare ce kasabat shamsu ala zamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rana ta yi kusufi zamanin annabi alaihi salatu wasallam ta yi rashin lafiya fa qama faji'an annabi alaihi salatu wasallam ya miƙe cikin furgici da gaggawa shine faji'an cikin gaggawa a tsorace ya an ta kuna sa'a domin annabi yana jin tsoron kada alkiyama ce ta zo domin an faɗi cewa wato idan kiyama ta zo wannan abin zai faru kamar yadda na faɗa da su bai za bari kalbasaru wa kasafa alqamar wa jimi al-shamsu a ranar rana da wata haduwa rashi waje daya duk wani astronomy da misali zai ce ma yanzu rana da wata sun haɗu a waje ɗaya a yanzu dai ƙarya ne babu sai rana alkiyama in kaga wannan sun hadu to kiyama ta zo ita tara wace sa'atu wannan kalkama saboda haka alkiyama ta zo za ta hada amma sai kiyama ta zo amma yanzu ba wanda la shawtiyan bakila an tudiri kalkamar wala lailu sabiqun nar wa kullun fi falakin yasbahun saboda kowanne gurin da yake bi kowanne la shamsu yanbaghi laha Allah yake bai dace da rana ba ta riski wata wannan lailu sabiqun nahar saboda haka ba yadda za ta hadu sai kiyama ta zo in ta zo ko za ta hadu to shi ne annabi ya tashi yakta an ta kuna sa'a yana jin tsoron kada ko alkiyama ata atal masjida annabi ya sauri ya tafi masallaci fa kana ya miki fa salla yayi sallah bi adwala qiyamin da doguwar tsaiwa wa ruku'in da kuma doguwar wato doguwar ruku'i wa sujudin da doguwar sujada irin wannan hadisin da ya ma bayani dalla dalla ma ra'aytu ya ba'du fi salatin qattu kun ga yanzu kowa yana bada ruwaya ne irin yadda zai iya halartuwa kawai amma dai abu domin za mu sau ɗaya abin ya faru irin wannan ne ta maura aziz ke wai hadisi ya ci karo ba cin karo don na ja ba da wannan misalin cewa kamar kai ne misalin da nake bayarwa ce na je mun je Shoprite ko Trinity Fair da yara na je yara na uku sai muka je da su duka da maman su sai kawai wata ran babban daga ciki sai zai baka labari da yake na je na je Shoprite har iya labarin da ya baka kenan iya nan ko wata ran kuma ana zaune zai ce ba ai na je Shoprite ni da sai faɗi kan wata wannan labarin yanzu wannan da ya faɗa ne yanzu ya ƙara akan na da amma kuma duk magana ɗaya yake wata ran ya tashi yawa zai ce ai mun je Shoprite da Abba da ummansa da Abdulhalim da Nasirin misali biyu na sabo da labarin farko da na biyu da na uku wanne ne ƙarya a ciki wannan kawai cika ma shi akai to shine za ga wani ya tashi kawo hadisin sai kawo shi kobo da kobo wani kuma sai ba ka kawai wani baya san dogon labari ko ku a yanzu in wani ya tashi faɗa wani abin za ka kawai short and precise zai gaya ba wani kuma sai ya sai ya ci zaɓe to shine bambanci an fahimta da kyau ko to wannan shine to sai yake cewa wannan kamar da nake so faɗa shi ne wannan hadisin nan irin da yawancin ne shi ma Abu Musa al-Ashari labarin da yake faɗa na abin da ya faru zamanin annabi alaihi salatu wasalam yace ma ra'aytuhu yaf'aluhu fi salatil qasr na ga yayi tsayawa doguwa ba taba ganin yayi doguwa tsayawa irin yadda yayi a wannan sallar ba sun makala sanne yace inna hadhihi al-ayat annabi yace kun ga wayannan ayoyi alamomin da kuke gani allati yusilu Allahu azza wa jalla wadanda Allah yake aiko muku masu tsunami rashin kuɗi wahalar kaza abubuwa daban-daban duk wayannan ayoyin da Allah yake aikowa to ku sani cewa la takunu li mauti ahadin ba ta faruwa saboda wani ya mutu wala li hayati ko dan rayuwar wani ko dan haihuwa wani ko dan wani ya mutu a ranar walakin Allah yursiluha Allah yana aiko da irin wannan ne kawai yukhawifu biha ibada dan ya tsoratar da bayinsa da وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مؤثرة فظلموا بها an fahimta da kyau ko Allah ya ce ba abin da ya hana mu wato mu rika aiko da ayoyi sai dan kawai an kazzaba bi hal awwalu cewa mutanen farko da aka aiko musu da ita karyatawa suke to shine Allah madaukakin sarki yake mun ba wa samudawa ayoyi ga shi nan ayar da aka ba su tucewa suka yi dutse katon dutse ya haihu kuma ya haihu amma ba su yi imani ba Allah yake fa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa ba abin da yake sa mu aiko da ayoyi in ba dan me ba takhwifan tsoratarwa shi sa a karatun na satin da yake muka ce kuskure ne a gaya wa mutane cewa rana za ta yi rashin lafiya da karfe bakwai zuwa bakwai da rabi wannan kuskure ne wallahi kawai za ta yi rashin lafiya ba kowa ya koma ga Allah amma zuwa bakwai da rabi wani ma a lokacin kallon ba ne ko ba zai fata ba amma a ce za ta yi kawai a kyalin mutane kowa ya koma ga Allah mutane a ta faɗakarwa cewa masu sallah su yi masu istighfar masu sadaka kowa ya je shine daidai amma abubuwan da ake yi a yanzu ba daidai bane kawai saboda an samu wayewa da ci gaba sai a ta faɗa cewa ai karfe kaza bakwai da rabi zuwa da arba'in da biyar wai kowa ce ma ai minti biyar ma kawai za ta ba daidai bane illar da ta sa ake aiko da abun ba ta kama mu ko kwanan nan an yi ko ga ai faɗa aka rike cewa wai zuwa takwas saura za ta warke ba daidai bane to shine annabi alaihi salatu wasallam yace Allah yana aiko su ne yukawutu biha ibada dan ya tsoratar da bayinsa da su fa idza ra'aytum min hakiyan da kun ga wani abu ya faru tunani rashin rashin ruwa da ire-iren su to da kun ga wannan annabi yace fafza'u ila zikrillah ku yi gaggawa ku tafi zuwa ga zikrillah ne azzikir azzikir abin da yake na farko shine sallah domin an kira ta da suna azzikir a cikin alkur'ani da Allah yake wa qimis salata li zikri saboda haka ku tsaya da sallah li zikri malamai suka ce ita ma sunanta azzikir ita ce zikiri ba na farko dan komai zaka biya qur'ani kai istighfari kai hailala kai hamdala duk a sallah saboda haka yi wa annabi salati duk zikiran da ka sani ana yin su a sallah to ita ce zikiri na farko to shine yake cewa wa du'a'i da roƙon Allah ai ta roƙon Allah Allah ka yafe mana mun yi kurakurai mun dena ai ta ga wa Allah wa istighfari da kuma neman gafararsa wayannan su ake yi yayin da aka sami kai a wannan yanayin da wato kusufi na rana ko wata da za mu koya karkashin hadisin abu na farko shine shar'antuwar yin sallar kusufi a cikin masallaci ya halatta a yi a cikin masallaci kamar yadda aka ce kuma ana so a ji fili da talayi sannan irin wancan hadisin ne shi ma ya shar'anta mana cewa za a yi dogon tsayawa da ruku'i da sujada sannan a ce kusudu yana cewa al'ayatul kauniya eh ayoyi wanda ce wato samammu adallatu ala qudratillah wanda ke nuna wa cewa Allah yana da iko akan komai قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم bila hari haka yake can gurin eh an gane ko kula ra'aytu min ja'ala Allah alaikum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah yatikum bi diya ko shine wannan abuwar sai kuma kula ra'aytu min ja'ala Allah alaikum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah ghayru Allah yatikum bi laylin tuskununa fi ta kowanne Allah yake idan ya ajiye shi rana ko yini waye zai zo ya canja muku saboda haka aya ce daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki to Allah yana sako da wayannan ne dan tsoratar da bayi sannan ana so a samu al-iltija ila Allah a je a fake da Allah madaukakin sarki a gurin Allah yayin da wayannan abubuwan suka faru sannan wannan umarnin na'am ya shafi maza da mata da manya da yara kowa zai tafi wannan gurin sallah idan yana da iko a nan kuma za ka gane raunin masu bautawa rana ko wata idan ka je lagos yanzu a bikin nan za ka gansu masu fararen kayan nan za ka a nan za ka ƙara gaskata annabi alaihi salatu wasalam in ranar ta sako kamar kan ruwan nan za ka gansu sun to da fararen kayan ba takalma suna bautawa a ranar sai sadaka rasulul karim a nasarawa ma akwai ko to ai kan da yake shi a wannan bikin a wannan bikin malam shi ranar za mu gani yadda ka za a kan ruwan take to za ka ga mararan suna ɗaya roƙon ta amma a wannan nasarawa biya ce malam wallahi to a wuce to Allah ya sauya kaga akwai aiki kenan ko akwai aiki to wannan shi ne to wannan shi ne karshen wato babul kutub babu da yake magana akan al-kusu babu na gaba shine babu salati istisqa babu da zai magana akan sallar sha da fari lokacin da ruwa ya dauke ya kakkafe hatta kakkafewar ruwa bayan ruwan sama ya ki sauka kuma sannan din rijiyoyi su kafe yana cikin wato abubuwan da ake nemawa ruwa domin ba ruwan sama ruwan rijiya ma zai kafe to shine idan irin wanda ya faru akwai abin da jara'a ta gindaya sai ta ce za a je a nemi domin al-istisqa shine talabu suku ya li nafsika aw li ghairi ka nemi a shayar da kai ko a shayar da wani ka shine al-istisqa a shari'a kuma wannan literal meaning kenan amma a istilahi kuwa a shari'a shine talabu ha min Allah min Allah ta'ala an yanzila al-madara inda husuril jadid cewa Allah ka nemi Allah madaukakin sarki ya saukan ma da ruwa yayin da wani abu ya faru na daukewar ruwan wal qahdi da kuma kamfan ruwa wa habtil madari din shine dai alqahdu ai an gane ko malai yake auta furul awar ko kuma rijiyoyi su kafe au jifafil anhar ko kuma koramu su buje da zanto duk koramu ba ruwa to shi ma wannan yana sa a roƙi Allah madaukakin sarki amma ga hanyar da ake bi a roƙa bayan daudi ne za su sauro zannuwa da fito titi suna cewa Allah mun tuba mun duba mun tuba da dukan nan kowa ba haka ake yi ba saboda haka ba wani abu da wani zai zo ya koya wa mutane a'a sallah ake yi an fahimta da kyau ko to saboda haka wannan shi ne domin ni na san wannan muna yara mun gaggane fage da mu an yi rage ruwa daga fage za ga ɗan daudi sun ɗauko zanuwa sun ɗaɗɗauro sun shigo gari suna ta tafiya ana ta wai Allah mun wanda irin tuba kun ƙara yin daudi kuma ai wannan daudin ne ba a so ita ce ba a so an bayyana da kyau ko to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye duk lokacin da Allah kai magabata ko tuntube mutum ya je sai koma ya jiro yace ne wa Allah Umar bin Abdul Aziz idan ya fita kasuwa ya ga ba ciniki sai ya dawo gida ya tambayi iyalin zai je ne kuka yi sai anya wani ya wani bai sai a ce wani bai yi sallah akan lokaci ba zai ce kai ka jaga mana sallah akan lokaci su magabata idan suka ji wallahi ko me suka kawai sai su koma sai anya ba biyo Allah wani abu ba su koma tumi iyalin cewa yau ban yi ciniki ba me kuka yi wa Allah sai ai wani da yi sallah akan lokaci ba to karka kuma to wannan da irin wannan dabi'a zai zanto komai na ta ya mayar wa Allah shine inna lillahi din wa inna ilaihi raji'un din da ake faɗa ba wace baki ba ta gaske hadisi na farko an Abdullahi bin Zaid bin Asim al-Mazini qala kharaja an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yastaski wannan sahabin mun yi tarjuma sa baya wata rana annabi alaihi salatu wasallam ya fito ne zan gani to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yabe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da zubafin zama ɗaukaka Allah karar ba mana a cikin duniya da lahira akwai yau an daura auren malama Zainab ai gidan Alhaji Abdullahi Muhammad Gumal muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba su zaman lafiya Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da wato annashuwa da zuriya ɗaya ba akwai tambaya wannan tambayar da aka turo da ita shine an yi addu'a a farko amin ma haka cewa wannan cewa idan annabi alaihi salatu wasallam ya zo masallaci ya tarar an gama sallah ya yake to shi ne liman liman ban ma taɓa jin cewa wato annabi ya zo masallaci an gama ai ba irin mu bane da za a ce wani da Allah shiga ai wannan karatun ma ni yau na fara jin sa ba taɓa jin cewa annabi ya zo ya tara an gama sallah wallahi ba taɓa jin sa a ka sai da ni fadi ne amma ni ba taɓa ji annabi ya zo ya tara an gama sallah a wane mutum wane ba irin mu bane sabai kana kallo bai da lafiya ba ko kun manta bai da lafiya ma sai da aka ce da yazo ya bada umarni bai da lafiya ma sai da yazo ya ce wa Abubakar ya sallah haba ai ba irin mu bane da za a rika wa da Allah wani shiga an fasan da liman an san yana nan kuma kullun yana zuwa kan lokaci mun ji biyar ba za a iya baki ba shi fadan adam ne dan adam ne to shi ba ya makojiri liman wannan kuma yake menene hukuncin wanda suke yi sallah lokaci bai shiga ba misali lokacin sallar isha'i yana shiga bakwai da kwata kawai da ka tsaya ma a kan lokaci bai shiga ba din ba sai an gwada da kowace sallah ba daidai yake da wanda ya je zana jaraba lokacin wato ba ma kafe time table ba a jami'a ai za ka gane wannan yaran yawwa eh daidai yake da wanda ya je zana jarabawa ba amma kafe time table ba idan an fito da result result din jarabawa zai ga sunansa a jiki sai shi ma a can zai gaba sunansa a yin sallah wallahi babu shi domin kamar da ibnu hajjin yake cewa wanda ya yi wa wanda ya je sallah lokacin ta bai ba yace daidai yake da lokacin wato wanda ya yi sallah lokacin ta wato lokacin ta ya fita da ibnu hajjin yana da wannan sharadin biyu cewa da gangan kamar sallah lokacin da yake dace ne kaga me yake zo ga ma baka da sallah kawai ba wanda zai je yanzu saboda wai kansa na hayaki a yanzu zai ce kawai ba ma lokacin semester ba ba su ma fara lakta ba saboda an bashi admission kawai zai ce shi yanzu zai rubuta musu ya ajiye in sun so ka wallahi ma ku psychiatrist za a kai ka tara ai baka da hankali to dan adam ma baya maka karkarasa ballantana Allah wallahi al-masalul ala saboda haka ba daidai bane sai dai idan wanda aka yi uzuri kamar wanda aka faɗa a baya zai haɗe sallah matafi kaga wannan ai janyo sallah ake jamu ta kadim ko ta akai wannan ba shi da matsala ko wanda aka ce zai shiga tiyata misali likita ne zai shiga tiyata tun yanzu sai awa hudu biyar ana tiyata to zai shiga farkon lokacin sallah ta farko sai ya haɗe irin wayannan su aka ba uzuri amma haka kawai saurin me kake yi bar za a yi karfe kaza zuwa kaza ba ruwan Allah menene a kare mana bayani mun yi wannan bayanin a baya ai akan abin da ya shafi kamar ranar talata mun kuma faɗa abin da hukuncin shafa akan safa idan sanyi ya zo lokacin bonanza ya yi ko shi ne sharaɗinta shi ne kawai ya zanto lokacin da ka sa safar ka yi alwala sannan safar ta wuce idan sahunka to shi ne aka baka bonanza cewa duk lokacin da alwala ta karye in ka zo alwalar in ka sake alwala ba sai ka cire ba sai kawai ka shafi sama iya saman kafa banda kasa banda baya kamar yadda wasu suke yi iya saman kafa kawai shikenan in ka tabo ruwan da hannayenka biyu ka shafi dibbi shikenan haka wannan shine abin da shari'a ta gindaya to za ka yi sallah biyar a haka kaga in dai ba kazami bane kai ai zaka kuma wani wankan misali ko kamar wanda suke sof an ce sof ake yi yanzu na kwana bakwai sai an kwana bakwai ake wankan to saboda haka in dai baka yi sof ba shikenan in kuma ba matafiyi bane kai za ka yi sallar sallah goma sha biyar subscription suke yi wai na na rashin yin wanka duk matasa da yawa wasu nan aka bincika za ka ga sun yi to saboda haka wannan shi ne idan matafiyi ne sallah sha biyar idan mazaunin gida ne kuma sallah sallah biyar to kaga idan dai mutum ya wato yana bin ka'idar yana wanka da wahala a ce kullum zai rika canjawa kullum shi wanka fa rage sanyi yake malam ka daina yin soft na wallahi in dai ka saka samu ruwan dumin kai wanka zaka ji ka rage jin sanyi ba aure ba ne ba yi da ko ba mun je sai rijo ba tun yanzu muke fada wani sabon rijo ya ya shigo yana nan eh gas huta ake ce masa yana nan ya fi dubu goma sha biyar ba ka daure ka biya yawwa yawwa dubu tara ne ko kon ake zuwa masa shi baya cin gas ba ruwanka da gas sai ku siyo shi duk wayannan matasan ku siya ku ajiye yawwa ba kan mutum ya kai mana tambaya akan taimama na'am alamin na'am muktarin sallar isha shine abin da suke faɗa minimum 45 minutes to 1 hour duk wanda ya yi sallar isha'i kafin wannan lokacin to karɓi karkarar sa yi abin da ke faɗa akwai malaman ba da suka ce awa ɗaya ne tsakanin isha'i da magarba awa ɗaya ne amma za ka ga saurin ni mamaki nake wai saurin me kake yi kaga mutane kawai yanzu suna ta gaggawa da an yi magarba a tafa isha'i wallahi kuskure ne in ma kana yi ka sani cewa shi ba Allah ba a yi maka roƙar karasa abin da inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan saboda haka a kiyaye dan karka ga ana yayi wasu suna ta sauri saurin me kake yi annabi alaihi salatu wasallam mun biya da ku hadisi a baya cewa ba dan kanya matsawa al'umma ba da sai bar sallar isha'i ta kai karshen dare domin daga ita kawai aje a kwanta alfi tara tara dora ba ai sallah kamar yanzu a ce misali takwas da rabi a ja da har nan kaga yanzu a lokacin ya zama bakwai da wani abu misali eh to sai a kai ta har takwas takwas da rabi annabi ya ce wa dan kan matsa al'umma ta wada a wannan lokacin za a rika yin sallah to amma sai ka rasa Allah ya ce wa ka raka tul jinna wal insa illa li a'budu amma sai ga abun Allah ya tsawaye rana asabar insha Allah ta'ala yau mun kauda guda daya rana asabar kuma za a tsara akwai mali abu samad shi ma za a daura aurensa rana a sabar a wannan masallacin karfe sha ɗaya da rabi magashi ne a shi ne mana saboda haka za a daura a wannan masallacin sha Allah ta'ala sha ɗaya da rabi sannan wata lahadin ma ta sama kuma shi ma za mu ƙara aurar da wani in sha Allah na wannan ba ta masallaci wuce ta wuce abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah madaukakin sarki ya shiga lamarin muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofinsa madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'a masu neman aiki da sana'a da wato al'amura da suka cinkushe musu Allah ya yi musu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sufofin sa madaukaka Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya jihar mu Allah ka zauna mana da ita lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين
na'am
wannan daga da tawalli wannan
okay